المستقيم وعلى آله وصحبه والإدارة العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله akadari shafi na nawa shafi na hamsin da shida ina za mu tashi wa man da ƙasa faribatan wanda ya rage farilla a cikin sallar farilla ba la yujizihi sujudu anha sujjada ba ta isar masa gabarin wannan farillar da ya bari sujjada sawa'un qabli ce ko ba'adi ba yanda mutum ya rage rukuni ko farilla a sallah kuma ya wata sujjadar rafkanuwa qablu ko ba ta isar masa ko dai ya kawo farillan nan in mahallinta bai tsere ba ko kuma ya jefar da wannan raka'ar ya musanya ta da wata ko kuma sallah ta ɓaci ɗayan ukun nan dai dole shi za a yi amma sujjada kan kabli ko ba'adi ba yanda za ta mai masa ta gyara masa wannan sallah wa man da kasal fada'ila wanda kuma ya rage mustahabbai anan ya kawo da siga ta jam'i bai ce alfadilata ba bai ce almustahabba ba bai ce almanduba ba yace alfada'il ko duka kabari fala sujuda alai babu sujada kabli ko ba ne da za ka yi sallah gaba ɗaya ba mustahabi ko ɗaya duk yawansu ba za su iya dunkulewa su zama sunna mai ƙarfi ba da za su jawo maka yin kabli a cikin sallah amma ita farilla saboda ƙarfinta sai ce wa man naqasa faribatan guda ɗaya kowace iri sawa'un mabudin sallah ce ko kuma makullin sallah ce mabudin sallah kabarar harama miftahu salati shine Allahu akbar ko makullinta da za ta rufe ma sallah ita ce sallama ko kuma a'a farilla da take tsakiyar sallah fatiha ko ruku'u ko sujjada ko ɗagowa daga ruku'u ko ɗaga sujjada ka bar ɗaya daga ciki ko da rafkanuwa ne sujjada ba za ta isar maka ba falulla ɗaya ba yadda za a yi sujjada sai dai a kawo ta ko a musanya raka'ar ma gaba ɗaya ko kuma sallah ta ba shi amma alfada'il ko gaba ɗayansa aka bari fala sujuda alai babu sujjada a gare shi wala yakunu sujudul qabliyu sujjada qabul baya kasancewa akan mai sallah illa li tarki sunnataini sai domin barin sunna guda biyu fa akthara da mafi yawa daga sunna biyu wa amma sunnatul wahida amma sunna kwaya daya a cikin sallah dan mutun ya bari da rafkanuwa ala sujuda la babu sujjada ga wannan sunna illa sirra wal jahara sai asirtawa da bayyanawa su kadai ne wanda kowace suna ce guda ɗaya mai zaman kanta in an barta kuma za a mata sujjada sai mala ya ce faman asarar jihari mutumin da ya asirta karatu a cikin inda ake bayyanawa sajada qabla salam zai sujjada qabli kaga suna da ya bari shine bayyanawa amma saboda ƙarfinta a sallar farilla to za a mata sujjada qabli duba da murya din jinta ake yi in aka ɓoye kamar an yi rage ne rashin jin muryar nan ragi ne saboda haka shi ya jawo a yi sujada kabli wa man jahara fi sirri wanda kuma ya bayyana karatu a cikin inda ake asirtawa sujada ba da salami zai sujada bayan sallama duba da da bai kamata a ji ba to muryar nan da ta bayyana kamar yayi kali ne zai sujada ba da salami to alhamdulillah sahiyan ba ashmawi shafi na nawa shafi na talatin daidai babu mandubati sala wannan babi ne na salloli na mustahabbi wato malam bai kamata ya yi ta'abirin babin da wannan kalmar ba eh ƙa'ida an kace babu mandu ba fi salat babi ne na mustahabban sallah me ya kamata me za mu ɗauka eh kaga ta zubi ya ce ruku'u ko shi ne musahabbai da ire-irensu to shi kuma ba haka malam yake nufi ba abu da yake nufi babu salatul mustahabbat babu salati ko almandubat abu da ya kamata zai ke ya fara gabatar da as-salati sannan almandubat me zai zama aka ce babu salatil mandubat babi ne na sallah almandubat wanda aka so aikatawa kamar da mun shiga babu haka zaka ji yake nufi yawwa salloli wanda suke mustahabi na mustahabi ba mustahabban sallah ba wannan ka'idar ai abinda zamu dauka kamar ka ce babu fara'idu salati me zamu dauka ai ba as-salatul maktuba to kake nufi ba farillan sallah in ka ce babu sunani salati me kake nufi babu sunnonin sallah ba salloli abin sunnantawa ba me qawaidi shi ya gaya maka babu salatul masununatu as-salatul masnuna yake amma da yake bayani sunonin sallah ya faɗa yake babu sunanin salati to wannan wahami ne daga malam mai ashimawi kamata yake babu salatil mandubat amma sai ce babu mandubati sala babu na mustahabban sallah ma'ana salloli na mustahabbi wa yustahabbu lil mukallafi malam yace ana so ga baligi mai hankali an ya tanaffala ya yi nafulfuli ƙabla zuhuri gabanin sallar azahar wa ba da hada bayan sallar azahar wa ƙabla al'asiri haka na ana so ya yi nafila kafin ya yi sallar la'asar in muku tare la'asar ɗin ya shiga wa ba da magariba haka nan bayan magariba duk jiya da shekarar jiya mun karanta hadisansu a cikin attajul jami'ul usul ko wa ba da magaribi bayan magariba sai ta wayu sahabu ziyada ana son ƙari fil nafil cikin nafilfili ba'da magaribi bayan magariba saboda hadisai biyu na farko ya kawo fallalar wanda ya yi raka'a shida bayan magariba Allah zai haramta shi ga barin wuta wanda ya yi nawa ashirin ne ko Allah zai gina masa gida sha biyu Allah zai gina masa gida a gidan aljanna to kaga nan su da yake wai malaman fikihu ba hadisan suke fitowa ba kawai suna gaya maka an so ka yi ne ba za su ce maka an so a yi a banza ba akwai wata falala a ƙarƙashin wannan mustahabbu wa haza wannan nafilfili kullu dukkan sa laysa bi wajibin ba wajibi bane wa inna ma huwa ala tariqi istihbab yana kan tafaliki ne na mustahabbi in ka ga dama kayi kana da lada in kai in ka ga dama ka bari ba ka da laifi dan ba kai ba wa kazalika haka na yustahabbu duha ana son yin sallar walaha sallar hantsi kenan wa tarawih da sallar tarawih a cikin wata ramadana watan da zamu shiga nan da yan kwanaki kaɗan in Allah ya kai mu to karka yadda tarawih ya dinga tsere maka a bayan liman muddin ba ka da himmar da za ka iya yanke bacci cikin dare ka tashi ka yi nafulfulinka kai kadai malam zai dawo maka da wannan tarawihin da falalarta in mun shiga babu siyami a ƙarshen azumi har ya kawo hadisi ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda eh yayi wannan tsayuwa ta ramadana tarawihi kenan yana da imani kuma yayi ihtisaban dan neman lada babu riya to za a gafarta masa duk zunuban da ya aikata ka ku ai abin so ne saboda haka aka kawo cikin musabbai wa tahiyatul masjidi da gaisuwan nan ta masallaci in ka shiga masallaci kana da alwala a lokacin halaccin nafila an so kafin ka shiga abin da ya kai ka kayi nafila raka a biyu kayi sallama sannan in karatun qur'ani za ka yi kayi in addu'a za ka yi kayi in ma wani salatin ko wani wurdi za ka yi sannan ka to alhamdulillah sai mu tashi shafa'i da wutiri yake da ware salloli na sunna ba sai ya kwatsa su amma a ciki yana warewa ya maka bayanin wannan sunna ce wannan ga matsayinta alhamdulillah sai ne izziya shafi na nawa Ɗari biyu da da ashirin hudu. muna cikin alfurudun da fiye usulun sitta mun yi tushe nawa a cikin shida a tushe uku dai mun yi sumuni ai mun yi nusufi mun yi rubu mun yi sumuni yau za mu tashi wa sulusani su tsira ta bi daga ƙasa daga cikin tuzuzukan gado guda shida akwai a sulusani biyu bisa uku 2 over 3 a kasa dukiya uku a ɗauko kashi biyu cikin uku a bawa mutum shi ne gadansa to wannan fardu kulle isna ta yi rabo ne na dukkan wasu mataye guda biyu fasa'idan da abin da ya hauhawa daga 'ya'ya mata guda biyu tastahiqu ihdahunna idan faradatin nisfa ihdahunna shine fa'il tastahiqu ihdahunna ɗaya daga cikin mataye biyun nan tastahiqu tana cancantar annisfa rabi idan faradat idan ta kadaitu duk wace da muka faɗa a baya ana ba ta rabi in ta zama ita kadai albintu lisulbi wa bintu ibni inda adamiha wal uktu lil abi wal ummi wa lil abi inda adamiha kaga dukkan su yaya mata ne ya ce da jika da shaqiqiya da li'abiya ko to wannan kowace sa ta zama ita daya tastahiqul nisba tana cancantar rabi na dukiyar ubanta ko kakanta ko shaƙiƙinta ko li'abinta da ya mutu in dai ta kaɗai ya bari za a ba ta nusufi to idan suka zama su biyu fa fa a kasara da abin da ya ɗori a kan biyu to sai a ba su biyu bisa uku za a ƙala musu sudisi ne a kan nusufi sai ya zama su lissafi an kasa uku nawa ne nusufi an kasa shida uku shine rabi ba to aka ƙara ɗaya ba ya zama biyu ba yawa duk biyu sau uku shine shida ba in ka ba su biyu cikin shida ka ba su sudusani amma asali ne ka ƙara shine sudusi a'a me ka ƙara akan nusufi sudusi inda an ka ɗauko ɗaya ka ƙara a dama cikin shida ka ɗauko ɗaya kaga an ƙara musu sudusi ne to iya abin da mata suke iya gado ba matan aure ba ya'ya mata ko jikoki ko ƴan uwa mata ko sun kai ɗari ba sa wuce su lissafi in dai ba namiji a cikinsu in ɗaya ce a bata nisifi in sun zama biyu zuwa sama a ƙala musu sudusi ya zama su lissafi iya ƙarshen haƙƙinsu kenan to mun samu ashe ba mai ɗaukar su lissafi sai mace namiji baya cikin masu ɗaukar su lissafi na gane ai haka nan baya cikin masu ɗaukar nisifi sai miji shi kuwa aure ne ya kashi ba na sama ba to da nufifi da sulusani duka wannan abin da ya shafi ‘ya'ya mata ne a gado. To tushe na biyar shine wa sulusu sulusi ɗaya bisa uku. Shi kuma fardu al'ummi ma a faƙadil haji, shi kuma rabo ne na uwa da ta haifi mamacin tare da rashin hajibi shine matsari. Hajibi shine ɗa ko jika, sannan nata da ya mutu bai bar ɗa ko jika ba, sawa'un ɗan namiji ne ko ‘ya mace ce, jikan nan namiji ne ko mace ce ‘yar ɗa, inda akwai da tsohuwa ba za a ba ta a sulusi ba sai dai a ba ta sulusu ma bakiya. Shi ne sulusu, yawwa. Sannan bayan shi wannan hajibi ɗa ko jika wal isnaini dan nata bai bar mutum biyu maza ba fasa'idan da abin da ya hauhawa min wani da ummi daga ƴaƴan ba to wancan ya kare uwa ana ba ta sulusi idan babu hajibi to me hajibinta ɗa ko jika ko ƴan uwa biyu zuwa sama su ne hajiban uwa in ba wannan to dole a ba ta ɗaya bisa uku na dukiyar ɗanta da ya mutu sannan wal isnaini da maza guda biyu fasa'idan da abin da ya hawa da guda biyu min wani da ummi daga 'ya'yan uwa 'yan uwa da ummai sune sune wani da ummi ana ba su ɗaya bisa uku ma kanu koya suka kasance sawa'un zukuran au inasa shine ma kanu ko maza ne ko mata ne in ɗaya ne a bashi sudusi kamar da za mu ji a gaba in mun shiga sulusi in sun zama biyu zuwa sama sai a ba su sulusi kamar faɗin Allah wa lahu akun aw uktun kaga Allah ya bada duka biyu shine ma kanu din in mur'un halaka laysa lahu waladun wa lahu akun aw uktun ko falikul wadi minhu masudu in ɗaya ne kowane ɗayan su mace ne ya bari dan dan uwa li ummi ko namiji ya bari kowane ɗaya aka samu za a bashi sudusi fa in kanu aka sanar yin zalika fa hum shurakawa fi sudusi idan kuwa sun wuce ɗaya ‘yan uwa da umman to za su yi tarayya cikin sulusi ɗaya bisa uku shi ne nan malam yake gaya maka sannan tushe na ƙarshe na shida wa sudusu shi ne sudusi ko ɗaya bisa shida shi kuma farzu sab'atin rabo ne na mutum bakwai sun fi kowa yawa nisfi farzu kamsakun ya ce ma sauran kuma wani rabon mutum biyu ne wani rabon mutum ɗaya masu mulikan buwa ake ba an ba mata ba daidai su zama hudu a dunkule a basu to wannan shi sudusi mutum bakwai suke cin gado da sudusi na farko al'abi rabo ne na uba ma'audu da alhajibi tare da samun matsari duba fa asibi da fashi uba amma saboda ɗako jika ya tashi ya yi tsallan baɗake ba sulusi ba ba rubuwa ba sulusadu ba aka mai da shi ɗaya bisa shida saboda ƙarfin ɗa a gado da kuma ƙarfin jika a gado sai ya mai da uba ɗaya bisa uku a bisa shida zai ɗauka bayan da duk dukiyar tasa ce ko in akwai uwa a bata in akwai mata a bata abin da ya rage ya ɗauka dama baya gado da 'yan uwa duk ya kore su wal ummi da uwa ita ma ana bata ɗaya bisa shida ma'aududul hajib tare da samun matsari idan akwai ɗa ko jika na mamacin to da uwa da uba duk matsayin su ne amma ba irin da mata aure za a yi a ba su sudusi su je su raba ba kowa za a ba shi sudusul asali a cikin asalin za a ɗauko ɗaya bisa shida kaga biyar ne zai rage wa ƴaƴan a'a ya ko nan su a hudu afwan hudu ne zai rage wa yawa kowa ya ɗauki ɗaya a cikin shida uwa da uba za su rage hudu to ‘ya'ya kuma sai su yi tarayya ko sun kai nawa ne lizza karin bin hajji unsa ya yi sannan walwa wal jaddati da kaka ta wajen uwa idan faradin in ta kaɗu in ta kaɗaitu ko kuma ta wajen uba ita ma in ta kaɗaitu kowace a nan tana shigowa kaka ɗaya ya bari wata ta haifi uwarsa babu uwar sai a ba ta gado ko babu ta wajen uwar amma ya bar ta wajen uba sharaɗi amma ba uwa ba uba ita ta wajen uba hajibinta biyu ɗanta da ta haifa wanda ya haifi mamacin da kuma uwa wanda dama rabon uwa ne saboda ba uwa za a bata a ɗanta kai amma ita ta wajen uwa hajibinta ɗaya ne ita ce uwa A'a, a matsayin uwa za ta zauna. Ai, gadon uwa ne nan za ake ake bayarwa. Ba kowa kakanninsa biyu ba ne, mata, da wata ta haifi uwarsa da ta haifi ubansa, to in ta zama guda ɗaya aka samu da ta haifi uwarsa ko da ta haifi ubansa. Eh, ɗaya ta rasu. Eh, yanzu dai ana magana izan fara da kakarsa ɗaya kawai ya bari, kowace ma, ta wajen uban ya bari ko ta wajen uwa ana nufin da yanzu kaka ɗaya ce ɗaya ta riga shi da Ka gane ai, shi ne na maka gwari-gwari, amma in ta wajen uba ce hajjibin ta biyu ko ta zama ita kadai to ya zama babu dan da ta haifa uban mamacin in akwai su ba za a ba dan ta gado ita ma a ba ta gado ka gane ai ko ba uwa ita ta wajen uba sharadi sai in ba uba wannan kalin bayani kafin mu je a wato hijabun naqali yau yau hajibun naqali ita ko ta wajen uwa hajibin ta ɗaya ne na gaya ma ita ce uwa ko uba yana nan dama gadon uwa ne ai kuma ita ta fi cancanta to nan ana maganar kowace daga ciki aka samu in ta kaɗaitu ba ta da hajibi to ana ba ta ɗaya bisa shida kamar yadda za a ba wa uwa au kana ma ha ukura ko kuma ya kasance akwai wata kaka tare da ita to shari kuwa da take tarayya da ita sun haɗu duka biyu kakannin suna nan ba uwa ba uba ka gane ai to dukkansu za su shigo gado amma in ya zama akwai uba uwa ce babu to ta wajen uwa ita kaɗai za ta ɗauki su da sun ta wajen uba ba za a ba ta batun da an ba wa ɗanta gado shi ne a ɗanta ya ɗauki su da ko saboda haka ta wajen uwa ita kaɗai za ta koda tana nan in dai uba yana nan amma ya zama tana tarayya da ita saboda ba uwa ba uba to za a ɗauko su da sun nan a ba su su je su raba kamar yadda mata aure suke raba subuni ko suke raba rubu'i ina fata an gani walwahidati ko da jikayya guda ɗaya fa a kasara da mafi yawa daga jika mace guda ɗaya min banatil ibni daga ƴaƴa mata na ɗa ya zama ba yi da ɗa namiji ko kuma ya bar ƴa ne ƙwaya ɗaya sai kuma jikarsa mace ko jikokinsa ‘ya'yan ɗansa namiji wannan ‘yarsa ce wannan jikarsa ce ko kuma tana da ‘yan uwa jikoki mata sun ba namiji a cikin shi ne ce in kana hunaka bintun sulbi in ya kasance a wannan gadon akwai ‘ya ta tsatso ita kadai wanda za ta ɗauki nusufi ita ‘yar to sudusun nan ta babu sulusani shi za a ba wa jikayyan nan ‘yar ɗa ita kadai fa a kasar in masu goma ne ko masu ɗari ne su je su laba wannan su da su a tsakanin su za su haɗa kafada da ya ba don tana sama da su a daraja yawwa ita ya ce su jikoki ne su misalin da shi za a ba su ba za su wuce ba amma ita za su ɗauni su fi su ɗauki su da fi sama musu misali yawwa wal uqtul abi haka nan daga cikin masu cin su da fi a gado akwai yar uwa li abiya wanda uba ɗaya suka haɗa da mai mutuwa dan uwanta ne ya mutuwar ubansu ɗaya ita ma ita kaɗai ce fa a kasara ko mafi yawa daga ɗaya ne ko sun kai ɗari su ‘yan uwa ne abai mata in dai ba namiji a jikinsu za a ba su sudusi ma'a wujudin ukuti shaƙiƙa tare da samun ‘yan uwa shaƙiƙiya ƙwaya ɗaya yanzu gadon ba ‘ya'ya da jikoki ba ne ‘yan uwa ne za su mata kuma ba namiji sai dai a ‘yan uwan nasa iri biyu ne akwai ɗaya ƙwaya ɗaya uwarsa da uban su iya da mai mutuwa shakikiya sauran kuma ko ɗayar ko sauran uba suka hada to yanda aka yi tsakanin ya guda ɗaya da jikokin nan mata haka za a yi tsakanin shakikiyan nan guda ɗaya da li'abban nan mata ita shakikiya za ta ɗauki lusufinta ita li'abbiya ko li'abbai mata sai a ba su sudusi ta ma musu misali su ma su je su raba a tsakaninsu walwahidi da mutum ɗaya namiji min waladin ummi daga ‘ya'yan uwa ɗan uwa da ummi kenan ɗan uwansa ya mutu ya bar shi kuma shi ɗin uwa suka haɗa zakaran namiji ne kana ya kasance hausa ko mace akun au ukutun kenan fa li kulli wahidin minhu masudusu to ɗan uwa li ummi nan guda ɗaya mace ko namiji za a ba shi ɗaya bisa shida ne la ƙarshe shine wal jaddi da kaka uban uba yana tsayawa a matsayin uba ne in zai yi gado ma'alwala da tare da ɗan mai mutuwar alu awwala da ibni ko ɗan ɗan mai mutuwar jika shi kaka ne wancan kuma jika ne mai mutuwa ba uba babu ɗa sai kakan mai mutuwa sai kuma jikansa to in jikan nan ya ɗauki a shi kaka za a ba shi sudusi kamar yadda za a ba uba sannan shi kuma jika shine asibi sai kwashe kashi biyar ɗin gaba ɗaya nasa ne alhamdulillah yi mana ba shi shi haifi uban mai mutuwa uwa da uba liba kan musul hajjin unsa yi amma ba haka ake faɗa ba yawwa za a ce tun ina uwa za ta ce gata sai a ce to ki zo ki ɗauka dama an kasa uku sai a bata kashi ɗaya sai a ce ina uba gani shi ma ɗauko kashe ɗaya kaga za ta ji daɗi an daidaita ta sai a juya a ce to ina kuma asibi sai ba ce gani to da wannan na asibi ne zo ka ɗauka kai ne asibi to haka ya samu to misali ita kuma ta ɗauki sulusi amma a gabanta a raba biyu watakila ma ta fi uban shan wahala da ɗan kuma ba da zudubi haka zari'a ta don mace ba ta asibiti sai mai misala shafi na nawa to a irin nan to irin masu mara biyu fa gajeren bugu Dari biyar da sittin da shida dari biyar da sittin da shida samar da ni gajeren babun to ba mu kalasa ba wal gasibu mai kwace daminin mai biya ne lima ga saba ga abin da ya kwata. Duk mutumin da ya kwace abu, to ba za a masa ba za a yanke masa hannu irin na ɓarawo ba, hukuncin asariku daban, hukuncin algasiru daban. Ya sa malamai suka cewa ‘yan kwanta-kwanta ba ɓarayi gani ba su kwace ne. A wannan ai sun girma ɓarayi. Da hannunka za ka ɗauka ka ba, ya za ka tafi kai ba. wannan in ba su yi kisa ba ko ba su tsolatar ba su ne fa Allah ce inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna bil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqadda aydihim wa arjuluhum min khilafin aw wannan ana maganar hukuncin abin da suka karba ne yawa za su biya duk abin da suka karba amma hukuncinsu a wajen Allah shi ne wancan an yi ƙattalo au yi sallabu au tukalla a yi wa zulun min kilafi au yi fanyin al'arbi bayirar da zalika idan ya mai da wannan abin da ya kwata bi hali da halinsa wala shi alai ba komai a kansa ka gane ai wannan in ya zo ya tuba kenan ya kawo kansa ya tuba yace ga abin da ya kwata na wani duk wani haƙƙi na Allah yanzu an sauke masa an yi kattalo an yi sallabu yanzu ba zai aiki a kansa amma wajibi ya maida duk abin da ya kwata wa in ta gayyara idan abin ya jirkita fi yadihi a hannunsa ya dai ya yi amfani da abin har kwalitinsa ya ragu kamar hassan ne ya yi watanni yana amfani da shi ya kukkuje har ya ci wani abu ma ya yi launi to farar buhu ne wannan abin da aka kwata mukayyaru an ba shi zaɓi bai na aka zihi bi na ƙafi ko dai ya karɓe shi da tawayar in yana son kayan sa haka tunda dai ya fito ya karɓa ko yaya autar mini ni mata ko kuma ya biya shi kimar kayan sa ranar da ya kwata ba yanzu ba tunda yanzu darajar sa ta ragu san da ya kwata abin sa yana sabo yaya kimar sa take to ya biya shi ya je ya ci gaba da rike abu walau kana naqasu bi ta'addihi da tawayar wannan abin zai zamanto da ta'addanci shi mai kwatan ne da ya kwata da gangan ya bata abin shi ba wai yau da gobe ne a hannunsa abin ya lalace ko ya ɓaci ba da gangan ya yi ta'addanci ya launana abin to ku yi ra'ayi za a ba mai shi zaɓi ne fi aka zai cikin karɓansa haka a tauyen wa aka zai mala ƙasa da kuma karɓan abin da ya tauye masa wa ƙarfi tulifa fi zalika an yi saɓani cikin wannan cewa kawai kima zai biya tun da ta'addanci ya wala gallata lil gasibi ko babu galla cin moriyar kuɗin da abun ƙwatan ya haifar gida ne da ya ƙwata ya zuba yan haya yana karɓan kuɗi ko ko dabba ce ya ƙwata yake ɗora mata kaya ko yake ko mota yake digila da ita duk kuɗin da ya samu da ita sai ya biya zai mai da abun kuma ya mai da kudin da ya samu da wannan abun wai ruddu ma a kala har abin da ya ci zai mayar ai ba sashi aka yi ba ba aiki aka ɗauke ka ka yi kaza a biya ka lada kaza ba duk kudin da ya karba a hannun fasinja in mota ce har wanda ya ci abinci a ciki eh da wanda ya sha mai a to ai yanzu su bayi ba kamo shi aka yi yawwa duka zai mayar har abin da ya ci min gallati na amfanin wannan abin kwacen abin ta ba ko ya amfani da shi in riga da wando ya kwata ya yi ta sawa to sai a lissafi sau nawa ya sa kudin hayar wannan kayan kullum nawa ne sai ya biya ya mai da kayan kuma ya mai da kudin kudin hayar kayan wa alayhi haddu doka da hukunci Allah zai shigo haddi yana wajaba a kansa in watsiya idan ya taci kuyangar kwace kuyanga ya kwata ta wani ya take ta to za a masa haddin zina tunda Allah ta au ma malakata aymanukum shi ko ba mallaka ya ba kwata yi wa waladu dan da ya aifa da baiwar kwace raqiqun bawa ne da rabbil amati ga ubangijin baiwar in ba zawali ne shi a je a jefe shi ya mutu dansa kuma ubangijin baiwar ya bautar da shi yawa ya haifa masa bawa wala ya tibu da gasidin mali rubuhu ribar dukiya ba ta yin daɗi ba ta zama halar ga mai kwacen dukiya ko da ya tuba ya kawo kansa kasuwancin da ya yi da kuɗin kwace ba zai zama masa halal ba ta ya rudda ra'asal mali sai ya mai da uwar kuɗi a nan ba za a ce ya mai da hadda ribar ba ka gane ai tun da da ba farin kuɗi ne amma da kadara ta je jujjuya ya nemi kuɗi ta wannan sai ya mai da hadda kuɗi da kuma kadara amma da yake farin kuɗi ne ba zai mai da ribar ba a mana riba ba za su zama halal ba sai ya mai da uwar kuɗin ala rabbihi ga mai kuɗin to yanzu ribar ita ce malamai suka yi safani shi dai mai kuɗi ba za a maida masa ba don ba kira layi ba a je a juya kuɗi ba ba da yadda aka juya ba ba da a masa ƙari shi kuma wannan mai kwace ba da izinin mai dukiya ya tara wannan ribar ba shi ma ba za ta zama halal zalla a gare shi ba to sai malam ya bashi mafita ya ce walau ta sadaka bi ribihi da zai yi sadaka da ribar nan da ya samu da kuɗin kwace kana ahabba ila ba'd ashabi maliki ya zamanto shi ne mafi soyuwa a wajen shashin sahabban imam malik almajiransa wa fi babil aqdi a cikin babun hukunci in mun je shay'un min hadha al ma'ana za mu samu wani abu na wannan ma'anar shine jaza'u lana yuharibuna Allah wa rasulahu nan hukunci abin da ya kwatan kawai yake gaya ma in an je can za a gaya maka in ba tuba ba kamo shi aka yi to ga kuma hukuncinsa alhamdulillah sai ne hayyatul adawi eh eh amfanin da eh kuɗi in kuɗi ne ya yi haya da shanun kwace da ya noma ya tara kuɗi shine galla in kuma saniyar kwace ce ya tatsi nonanta nonan shine galla duk wani amfanin da wannan abun kwacen ya samar shi ake ce masa galla ana ka samu wa man ya galul ya ci bi ma galla yau mal kiyama a shi ma abin da ya ci na gululu din ai amfani ne ko amma kuma ba ta hanyar halal ba to ina ne hashiya tafi na nawa ɗari uku da hamsin da bakwai hashiyatul adawi na za mu tashi tambihun faɗakarwa ƙauluhu faɗinsa da yake wala tu'adu ba za a sake sallah ba da aka yi da jini ɗan kaɗan a jikin tufa ko a jikin mai sallah ko a gurin yin sallah da yake illa min kasiri shine ila ila akirin kalam ya'ani abin da yake nufi fil waqati jinin da aka ganshi bayan ayyukan da sallah kuma fil waqati a cikin lokacin sallar bai fita ba to ba za a sake sallar ba idza sulliya bihi in an yi sallah da wannan jinin nasiyan ko da mantuwa ko idza salla bihi nasiyan idan mai sallah ya sallah da jinin da mantuwa sai da ya isa idan da sallar sai ga jinin kuma sai ga ai dan kadan ne yana cikin wanda aka yi afuwa a gare shi jinin to ba zai sake sallan ba wa in salla bihi amidan anan in yayi sallah da jini amidan da gangan a'a da abadan ya sake har abada ala qaul ibn al-qasim abu safadin abdurrahman ibn al-qasim ko kadan ne yayi sallah da shi da gangan bai wanke ba to sai ya sake sallar nan abadan ko bayan fitar lokaci ya gani a yayi abin nan kai tunda dama ganganci ne ba mantuwa ba sai ya sake yawo shi ba aiki da kalalin jini walan ma kana gairu damin minan najasati yayin da abin da ba jini ba daga cikin sauran najasoshi ya zamanto hukumuhu mukhalifun lahu hukuncin sauran najasa ya saba da hukuncin jini fi tafriqa almazkura cikin rarrabe wanda aka ambata wa kashiya mai risala ya ji tsoron an yi tawahama aizatan an na gairahu abinda ba jini bi kazalika shi ma haka ne ka gane ai ya ji tsoro kar a ce idan an ga fitsari kaɗan a jikin tufa an yi rangwame ba sai an wanke ba ko dan an ga kashi kaɗan a ce an yi rangwame ba sai an wanke ba ko dan an ga kwata kaɗan a ce ba sai an wanke ba kar a yi tunanin haka to rafa al-ibahama sai ya ɗauke ihama ne ba inda yake anyuta wahama wa kashe anyuta wahama saboda haka rafa zalikal ihama ya ce ba ba ba sai ya ɗauke wannan zaton da tunanin bi kaulihi da faɗinsa da yake wa ƙalilu kulli najasatin kaɗan ɗin kowace najasa gairahu ai min gairihi daga wani jini ai addam wanda ba jini ba wa kasiruwa da mai yawan tasawawun duk ɗaya ne jini ne da abin da yake da alaƙa da abin da jini ne yake haifarwa me abin da zai yake haifarwa as-sadidu wal qayhu asalin sa ai jini ne yake koma wannan alqaihu da as-sadidu to wannan hukuncin sa hukuncin jini ne kamar da mai iziya ya gaya maka yau fa an an an yasiri dami a gaba yake maka wani ƙaihi wasadi ko yawon wata wani duka hukuncin jini ne amma wanda ba su ba ƙalilu kulli na jasa wa kasiruwa da mai yawa da kaɗanta sama duk ɗaya ne aifi gasili ƙalili cikin wanke kaɗan ɗin na jasan wa kasirihi da mai yawan wa yi adatun salati da kuma sake sallah minu daga wannan na jasan wanda ba jini ba fil amri cikin yin sallah da gangan da wannan najasar za a sake sallah nan abadan har abada wa fil nisani amma cikin mantawa da aka yi da najasar da ba jini ba wal ajizi da gajiyawa ba zai iya wanke ba ba saboda jinya ko kuma a'a babu ruwan wankewa kuma sallah za ta zama qara'i ya gajiya wankewa fil waqti a cikin lokaci eh wal farqu bainahuma lalabewa tsakaninsu anna dama shi jini mimma ta ummu bihil balwa ko yana daga abin da bala'o'i take gamewa da shi shi jini in ka ganshi ba lafiya ce ta kawo shi duk inda ka ga jini to akwai matsala ba kai kake jawo shi ba ba a san ka yake fitowa ba har mata masu jini haila wanda kake gani ka bada alala su ma ba san shi suke ba ba sa san saboda yana takura hudu saboda haka ake langwantawa an kaɗan ne tunda an san mutum ba da gangan yake jawo shi ko haku ka gani mai shi ba san shi yake ko ta baki ya fito ko kaho larura ta jinya ta take saka kai zaka biya ma a yi ma amma dan alaba ka da bala'i sai za kawo albalwa jam'u bala'i afwan jam'u baliya akwai albaliyatu ko akwai albala'u to duka dai ana jami'a ta albalwa wala yukalu ta hafazu minu baya yiwuwa a ce an kiyaye shi in aka ta ya fara fito wannan zai yi wuya wani lokaci kana wankewa yana kala kukugowa amma in fitsari ne in kaga ya taba ka akwai sakacinka dan za ka iya tsayawa ka jira ya kare ka yi istifiragi ko istifiragi ka zuba ruwa ka wanke in ka tashi kullum ka shi ne in ka gama mai kyau ka yi tsarki mai kyau kullum amma jini za ka iya wankewa ka wanke ka wanke ka sa tufa ba ya ƙara tsatsafowa to saboda haka shi aka yi rangon da kaɗan ɗinsa ba na jasa ba ne wala yi kwano ta fazo minu da allah badan al'insani domin shi jikin ɗan adam da malamai suka kwatanta shi kalikira batil mamlu ati daman kamar fata ce da aka cika ta da jini alkira ba fata jemammiya kamar salka ko tandawara maimako a cika ta da ruwan da aka sai aka cika ta da jini ko to zai yi wuya a ce ba a samu wani ɗan liket da jinin nan zai ɗan kullo ba to haka jikin ɗan adam yake gaba ɗaya jikinsa fata ta kewaye take da jini a cike take da jini yau da gobe zai yi wuya a ce ya yi shekara ko watanni ko kwanaki wani launi bai dan taba shi jini na ya fito a jikinsa ba da kilafi sa'iri na jasati da saɓanin sauran na jasosi in yumkinu taru mina yana yiwuwa a kiyayu gabarinta filgali da cikin mafi linjayen lokaci ba kamar jini ba wanda dole ba za ka raba ɗan adam da jini ba a cikin rayuwarsa alhamdulillah sai mai askar shafi na nawa ɗari uku da sittin da hudu ɗari uku da sittin da uku sai ne kitabul jinayat Allah Allah raba mu da ita littafin da zai bayani laifuffuka na jini kwakwale ido huda ciki yanke kunne kisan kai jinaya aljinayatu jamsu aljinayat yajibu bi qatl al-amd al-qisas tunda Allah ya ce wa fil juruhi qisas ko to al-qisasu yin sakayya yajibu yana wajaba bi qatl al-amd da kisan ganganci ainan kuma ainihin wanda ya kashe shi za a kashe ka gane ai kamar kisar adabi Yusufa da ya gaya musu cewa menene idan muka kama wanda ba shi mana fata ba ai mun zama izan lamina zalimina ko idan muka kama suka ce to ka rike wani a cikin mu maimakon wannan dan uwan namu da muka yi alkawari da uban mu za mu mai da shi lafiya yake a muka yi haka eh eh kala ko makana ko sai ce me ƙala ma'azallahi an na kuza illa mun wajadina mata'ana inda hu muna neman tsari a wajen Allah mu kama wani in ba wanda muka samu kayan mu a wajensa ba saboda hikima ta Allah wuta ga sai in ba wanda ya mana sata ai ba sata akai ba ba shi suka hada in yace ba za mu kama wani ba sai wanda ya mana sata ai ya dan wasa kazai yace illa man wajadina mata'ana inda hu sai dai wanda muka samu kayan mu a wajensa a zahiri kuma a gun bunyamin aka samu wannan kwanan sarkin suwa almalik din to saboda haka ba a wani ba zai yi laifi kuma a hukunta wani ba dan cewa dan uwansa ne uwansa da ubansa daya ko ɗansa ne ko jikansa ne ko kakansa ne sabani yanda polisawa azzalimai suke yi mutum ya yi laifi an zo ya gudu wai sai a kama ubansa ina laifinsa ko shi ya tura shi a je a yi ai ba shi ya yi ba a kamo wancan tukun a ji daga bakinsa waye sa shi in ya kira wani da wani so sannan a nemo su amma ka zo neman da ne shi baya nan kuma ka kama wani wani ai zalunci shi ya samu yadda baka ainan ainihin wanda ya kisan shi ake kashewa illa an ya ha ala diyatin sai dai in tsakanin mai kisan da dangin wanda aka kashe sun yi sulhu akan za a karɓi diya kaga wannan zaɓi ne na mai alwalan mamaci kenan in suka ce su ba wasu biya ya za a kashe wa ɗan uwanmu kuma mu karɓi kuɗi mu dinga ganin makashin ɗan uwanmu mu ba mai daba sai dai a kashe shi to ba yanda za a yi sai an kashe wannan wanda ya kisa fa yuqabi minhu in an tashi kisasin ana yin sakayya minhu daga wanda ya kisan da misali ma qatala bi da misalin abin da ya kashe shi da shi inda kibiya ya harbe shi ya mutu shi ma za a ɗaure shi a samu gwanin harbi ya harbe shi da kibiya inda takwabi ya kashe shi inda adda ya kashe shi inda mashi ya kashe shi yadda da abin da ya kashe shi da shi za a kashe shi inda bindiga ne ya harbe shi ma za a harbe shi illa luwada sai dai dan luwadi da yayi wa yaron mutane luwadi har ya kashe shi ya fasa masa dubura ya zame masa dalilin mutuwa to ba za a yi luwadi shi a kashe yawwa wasira da tsashi tsafi ya yi ya kashe mutum to shi ba za a yi tsafi wajen tsafi kafirci to a nan fa yuqalu za a yi sakayyar nan bisabi da takobi sai a fin da maruya kawai darbatan sara ba suka ba illa an yi masila sai dai in makashin nan ya fara yi wa mamacin musula kafin ya kashe shi me musula eh ya huda masa ciki ya cire masa agara ya yanke masa hanci ya kwakwale masa ido ya yanke masa kunne ya cire masa gwiwa ya cire masa gwiwar hannu sannan ya yanka shi to fayu masalu bihi shi ma za a masa irin misalin abin da ya masa duk raunin da ya masa kafin ya kashe shi ma sai an masa tunda an ce sakayya wa yustaradu fi amma ana sharɗanta cikin kisasi a takalifu balaga da hankali in yaro karami ne yayi kisa ba za a kashe shi ba sai dai danginsa su biya biya in mahaukaci ne yayi kisa ba za a kashe shi ba sai dai danginsa da suka yi sakati ban sa shi a turu ba su biya diya amma baligi mai hankali yayi kisan kai dole a kashe shi ko kuma yayi sulhu da alwalan mamaci ya biya su biya wa mumasalatul maqtuli to sharadi na biyu bayan takalifi da kamanceceniyar wanda aka kashe da wanda ya kashe shi dinan ta bangaren addini shi musulmi ne shi musulmi ne ka gane yayi nan magana sai a dunkule sai ka koma sai risala ka warwaro ta wala yuqtalu muslimu bil kafiri ba a kashe musulmi dai ya kashe kafiri sai dai ya biya diyar kafiri amma musulmi ya kashe musulmi za a kashe shi ne mumasalatul maqtul dinan ya zama addinin su dai shi musulmi ne shi ma musulmi ne dan ya kasa kafiri ba za a kashe shi ba sai dai ya biya kafirai biya wa hurriyatan da kuma yanci yantacce ne ya kashe yantacce ko bawa ya kashe bawa kaga amma yantacce ya kashe bawa kamar kai ne ka kashe akuyar wani kawai zaka biya kudin akuya ne saboda haka kudin bawansa zaka biya shi sauran kuma tsakaninka da ubangijinsu au yanzu da alu ko kuma a darajarsa ya sauka ga balin darajar wancan bawa ne ya kashe da kare ya kashe ragwallayya to za a kashe shi la aka zuban da aka fi shi ne yantacce ya kashe bawa wannan ba za a kashe shi ba wala atibara babu wani lura bizukuriya wal unufiya da mazakunta da matunta mace ta kashe namiji a kashe ta namiji ya kashe mace a kashe shi annan nafsa bin nafs alhamdulillah sai ne hallul masail shafi na nawa shafi na 48 to ina za a tashi musahabban wanka mun gama farillai a'a fara'idul gusuli yawwa farillan wanka wa qala shaykh rahimahullahu ta'ala yace fasul rabiwa insha Allah fara'idul ghusl farillan wanka yana nufin wankan janaba da wankan haila da wankan biki sune wanka na farilla a cikin addinin musulunci to farillan wankan janaba da haila da biki arba'atun guda hudu ne na farko anniyatu qudra niyya inda shuru'i yayin fara wankan a lokacin da za a fara wanka ayi niyya na biyu wal fawru da gaggautawa an an fara babu yankewa har a kammala wankan waddalku da cuccuɗawa dukkan jiki da ya ruwa ya taba wajibi a cuccuɗa shi wani umumu da gama jiki da ruwa zahirin jiki wajibi ne ko ina ya samu ruwa a cuccuɗa shi wannan shine farillan wanka alhamdulillah sai ne muwaɗa ma lishabi na nawa hadisi to na nawa yau hadisi na ashirin na biyu cikin muwaɗa mali mun yi hadisi da ciki? to wa haddasa ni an malikin? an yi ibn sa'idin annahu kana yaqulu ya haya ibn sa'idin ya kasance yana cewa illal musalli kaga shi ne sallah la yusalli salata wallahi yana sallatar sallah ko wa ma fatahu waqtuha amma lokacinta bai tsere masa ba yana sallatar sallah lokacinsa lokacinta bai tsere ba walama fata hulun wakatiya ko amma kuma wanda ya sallace ta lokacinta ya tsere masa a azamu shi ne mafi girma ko lausalli salata wa ma fatan waƙatuwa yana sallatar salla lokacinta bai tsere ba walama ne ko walamma yawa babu abin nan ko wala lamul kasami kenan wallahi ma fatahu abinda ya tsere masa min wakati ya na lokacin da sannan ya sallace ta a azamu shine mafi girma au afdalu shine mafi fici min ali akan girman darajar iyalansa ko fifikon iyalansa wa mali da dukiyarsa ya sallace ta lokacin ta bai tsere ba shine yafi amma duk sallar da mutum ya sallace ta bayan lokacinta ya tsere to lokacin nan da ya bari ya tsere mata sannan ya yi ta ya fi falala da daraja fiye da ahalinsa da dukiyar kaga da mutane yake nuna darajar lokacin sallah a wajen mai sallah ya fi masa uwarsa da ubansa da kakanninsa da ƴaƴayensa da danginsa gaba da duk abin da ya mallaka na gidaje da kantina da shaguna da shanu da tumakai da gonaki ko ma ne mallaka a duniya lokacin sallah ɗaya da zai sallace da ciki ya fi masa wani abinsa na duniya saboda muhimmancin lokacin sallah ƙala ya haya ƙala malikun man adaraka alwaqata mutumin da ya riski lokacin sallah wato lokacin sallah yayi masa wawa fi safari yana cikin tafiya a daji fa kar salata sai zikir sallah sahiyan yana mai rabkanuwa auna fiyan ko yana mai mantuwa hatta kadima ala ahli sai da ya dawo da iyalansa sai ya tuna a shefa bai yi sallar farilla ba a halin tafiya da yake kasaru to annahu in kana kadima ala ahli in ya dawo wajen iyalansa wa fil waqti yana cikin lokacin sallar bai fita ba bata zama qala'i ba wani salli salatul muqimi sai ya sallace ta sallar mazaunin gida cikakkiya kasaru ta kaya tunda ya shigo gari ko da lokacin ta yayi yana halin tafiya yana kasaru amma yanzu ya shigo gida lokacin da bai fita ba to zai sallace ta ne sallar mazaunin gari cikakkiya ko da kuma da ya dawo yayi sakaci kafin ya je ya dau buta yayi tsarki yayi alwala rana ta fadi la'asar din zai rama ta ne wato hadariyatan cikakkiya sallar zaman gida wa in kana kalkali ma wakala zahabul waqtu amma ya zama ya riga ya gabato wa kad zahaba alwaqtu alhali lokacin ya riga ya fita tun yana halin tafiyar lokacin ya fita ya manta bai yi ba ta zama karami ya dawo gida lokacin sallar ya fita falli yusalli salatul musafiri in ya tashi rama ta a gidan ya sallace ta sallar matafiyi shine kasar tunda a lokacin da ta tsere masa wato tana halin kasar ne li'annahu domin shine sallah inna ma ya ƙazi misalin da kana alai yana ramakon misalin abin da ya waje ba a kansa ne a lokacin tafiya na abin da ya waje ba a kansa raka a biyu ne ba hudu ba kuma har ya zo gida har lokacin da ya fita tana halin raka a biyu ne ta waje ba a kansa ƙasaru to tun da yanzu ya tuna a gida abin da ya waje ba a kansa shi zai rama shi ne raka a biyu in kuma ya fita tafiya ne ya manta wata sallah ta gida bai yi ba sai yanzu ya tuna to abin da ya wajaba a kansa lokacin da lokacin ta ya tsere ta zama kalayi shine raka a hudu to yanzu ma da yake kasar ya tuna raka hudu zai rama qala maliku wa hadha al-amr huwa alladhi adabtu alayhi an-nas wannan al'amari na ramakon tsirariyar sallah da cikakkiyar sallah shine abin da na miski tabi'ai akai malaman sa na Madina kenan wa ahlul ilmi da sauran ma'abota ilimi haka na same su akai dubaladuna a garinmu na Madina وقال مالك yace ashafaq wa abuna masa shafaqi alhumratu jaji jaji allati fil maghrib wanda yake wanzuwa bayan magruba fa idza zahabat alhumratu idan ya idan jaji jajin nan ya gushe faqad wajabat salatul isha haqiqa sallar isha ta wajaba wa karaj wa karaj wa karajta ka riga ka fita min waqtil maghrib daga lokacin magruba in kai magruba kai ta ne a laruri ba a mukutari ba lokacin isha shine yanzu yake muku tari wa hadathani an malikin annabin Allah Abdullah ibn Umara ugumi alai an sumar da shi ya suma fa zahaba aqlu hankalinsa ya gushe a halin suma da ya farka aka ce to gari ya waye fa ba kai sallar asuba ba kana halin suma wallan na qabli salata bai rama sallar asuban ba eh hukuncin wanda ya suma hukuncin mace mai jinin haila da mai jinin biki duk sallar da lokacinta ya fita tana jini ba za ta rama ba haka nan wanda ya suma duk sallar da lokacinta ya fita ta zama kala yana halin suma ta fada a kansa ba zai rama ba da mai suma da mai haila da mai miki duk hukuncin su ɗaya ne amma bacci ba a wannan hankalinka yana nan tafiya yayi yawo yawwa a to shi ma ai ba cikin hankalinsa suma ne ba allura ake bar ba da zai fitar da shi a hayyacinsa wannan shi ma hukunci ko hukuncin mai suma inda in ya dawo za ta ai ya farfado shi ba mai suma shi ba ta farfado eh sabanin wanda ya sha kwaya ta mara yawa ta mai da shi kamar ya suma wannan shi ya sha da kansa ba da larura ta jinya ba kuma ko yayi wa kansa addu'a kansa akwai wanda suke mara suka bar mata ka daga hannu yayi haka ido baya iya tsubtawa kaman gawa saboda ta yi yawa to wannan kam in da yi sallah ba ya zama tarihin salati ana bin sa baji sai ya lama Allah ya ga dama ya kalba tsakaninsa da bawansa ne qala malikun wa zalika fi ma nara wannan abu da ya faru da ibnu umara cikin abin da mu muke fahimta wallahu a'lamu Allah shi ne ya san da yana nan mun yi ramin zai shi da mun san da shi to shi sahabi ne muka tabi'u tabi'ina ne mu dai abin da muka fahimta wallahu a'lamu annal waqata lokacin sallar asuban ne qad zahaba ya riga ya tafi bai farka ba shi yasa bai rama ba shi Abdullahi dan Umar din fa amma man afaka amma mutumin da ya farfado daga suma fi lokaci a cikin lokacin sallah fa innahu yusalli ko lokacin ya fita daga baya sai ya rama tunda lokacin ta ya fita yana cikin hankalinsa in mace sai da jini lokacin ya fita tana da tsarki saboda haka sai ta rama alhamdulillah sai mai hamziya shafi na nawa daidai to ina za mu tashi وغدا وغدا يعتب القضاء ولا أذر لآس فيما يسوق القضاء أو سقطه من الذنوب ديون شدد في اقتضائها الغرماء ما له هيلة سوى هيلة المو سكي إما توسل أو دعاء ما مبوسي ya ce wa gada wannan bawa mai yawan zunubai ya gada ikiwanu kana wa gada ya kasance ya atibul qada yana zargin kaddara qada'i hukuncin Allah yana cewa ai Allah ne ya kaddara mu zan yi safu Allah ne ya kaddara ba haka muke faɗa ba ai in Allah ya shige ni ai zan tuba ko hatta ya hadiya lillahu kaga sako ne cikin sako yana ta zargin kansa ya kasance yana zargin hukuncin Allah alhali kuma a hakika wala uzra li asib babu wani hanzari da mai sako ka taba shi ce Allah ne ya kaddara da Allah bai rubuta ba ai da ban yi ba wannan ba uzuri bane ba wani uzuri ga mai sako fi ma yasuqul qada cikin abin da kaddara ta kora masa kawai ka tuba ka yi nadama ka daina in kana son Allah ya karɓe ka ba ruwan Allah da shi ya rubuta maka shi ya rubuta maka to eh shi ya rubuta maka zaka shiga wuta eh mana shi ya rubuta zaka yi sabo eh to ya rubuta kuma zaka shiga wuta kuma ya rubuta in ka tuba ka daina ya rubuta zai zai saka aljanna sai ka zaba wa kanka yanzu ya rage gare ka duk shi ya rubuta ya rubuta in ka daina ka tuba zai saka aljanna ya rubuta in baka daina ba ka mutu kana yi zai saka a wuta yanzu zabi ya rage gare ka yawwa la uzra li asin babu wani hanzari ga mai sabo shi ma suqul qada'u cikin abin da kaddara ta koro aw sakatu min az-zunubi duyun shi wannan bawa imamu busiri duyunun basu suka wanda al-gurama masu bin bashin shaddada sun ananta rikice ba'i cikin sai an biya su wannan bashi to wannan irin bashi daga masu bin bashi sun ce sai an biya auza kan ita ta dabaibaye shi ta daure shi mina zunubi na waɗannan zunubai mina zunubi mutalikun bi duyuni duyunun ba su suka mina zunubi ba ba su suka zinare da azurfa yake nufi ba eh ya kwatanta ne da irin tashin hankalin da wanda ake bi bashi aka zo aka tsaye masa aka ce sai ka biya kuma bayi da abun biya to wannan shine mafi sauki a kace ka dai lahiya da zunubi a ce ya aka yi ka zo mana da wannan kai da aka ce man ja'a bil hasanati kai kai kuma ka zo wa man ja'a bil sayyi'ati dan Allah dan uwanka dan adam ma ya tsare ka akan bashi ya kake ji balasna ubangijinka ya tsare ka akan haƙoƙinsa saboda haka yace wannan bawa dai a ƙarshe malahu hilatun ba yi da wata dabara wa hilatul musaki sai irin dabarar wanda aka ɗaure shi da ankwa saboda ya kasa biyan bashi za a kai shi fursuna me ya rage wa wanda aka ɗaure shi da ankwa in ma tawassulun ko dai yayi tawassuli bin nabi dan Allah dan annabi a bari sai lokaci audu au ko kuma ya koma ya roƙi Allah in ya san me bisa bashin ba da jin Allah da annabi bane abin da ya rage masa in ma tawassulun auduwa ko ya yi tawassuli da annabi ko kuma ya kama addu'a shi yasa ka dina a baya ina ta tawassuli da annabi da sahabbai da alibaitin nabi to alhamdulillah fatiha da salat al-fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu da da suka da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.